تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا تتقص daren tara ga watan Ramadan jira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayan da kake yantawa a wannan wata allah ya karɓi ibadunmu allah ya yi mana zunubanmu da kurakuranmu gaba ki da babu shakka muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran inda darasinmu na baya mun tsaya a aya ta hamsin daidai ko hamsin da nawa? hada ma uku to masha Allah to alam ma kira ta kaba kai inda muka tsaya ba kenan da bi ne za ta shi aha ah ma shahidin muka tsaya da da bi ne ko za mu tashi da uku ko ko da hudu alai gare faktuna ma shahidin ina ganin muka tsaya ko yawa kenan yau ta hamsin da hudu ne ka zame a waye sosai Allah ba dauke sarki ya taimake mu da arzikin da shine da arzikin da mantuwa to mun ji dai Allah ba dauke sarki yadda ya ba mu tarihin bayan Allah na gari yanzu mun shigo tarihin Maryam alma mun zarce mun shiga tarihin Annabi Isa alaihi salam wanda hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamin takallon filmari illa salasa ba wanda ya zanci yana cikin zanen goyo yana yaro karami sai mutane uku akwai isa alaihi salam wasabiyun kana fi zamanin jirej da yaron nan wanda aka haifa a zamanin jirej jirej shi ne wani bawan allah waliyin allah wanda san bautar allah ya sa ya kawar daga garinsu ya kuma bayan gari ya yi masallacin shi yake sallah amma ya mance da bayan haƙƙin Allah akwai wani haƙƙi a kan shi ne haƙƙin mayiya wani uwa ta shi daga ɗanta shiru ba labari aka ta ina ya ma fita daga garin saboda ustazanci ya kaura yana can baya gari ya yi gida a nan yake sallah ta ce to bari je gona gan shi ta je gindin masallacin shi ta yi ta kiran shi tana yaji rai shi kuma yana sallah ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga uwata ta zo kuma ga sallata sai ya ci gaba da sallah ya manta da uwar ba ta samu ta gaishe ba ta koma har lagu ba ta sake nuko gari ta zuwa daga ɗanta ta yi ta kira shi ya jira da har lagu kuma sallah da yake abin nufi a nan gurin wani hadisi na jirage ya nuna mana cewa ko da ka bada hakkin Allah ba ka bada hakkin uwaye ba ko sauran rina aka ba yana karantar da mu kuma in ka kuskura ka yarda ma'aikiyarka ta baka baki mummuna to wallahi ya gaba ka maka abin da yake kubatar da kai kawai in kana da tsoron Allah amma in da kai wani wake da shinkafa da doka shiga goma ba uku ba domin ita za ta ba ta kasan uwa mace ita ta tokar Allah ya kashe ka sai ya gwada maka fuskar karuwa ma'ana sai ya gama ka da sharin mata shi yasa kawai aka samu wata karuwa da ta ji labarin yadda jireji yake cikin ita kuma sai ta fitine shi yadda saba kwalliya sai ta zo ta yi yadda za ta yi ta gashi ta rasa tana haka nan sai ta ci karo da wani makiyayi ba wai dan kiwo yana da aibu ba shi gaba garin mutane ne da ta ce mishi kulle sai ce tas sai suka lalace sai ciki ya samu amma saboda sharrin da uwarsa ta ambata mishi sharrin karuwa da ciki ya bayyana da ta aihu waye miki ciki sai ta ce ai jireji ne yake bawa Allah bai ba san me aka bai yana ta yana ta sallaci a cikin masallaci a lokacin a shari'a su an ce idan mutum yayi irin wannan aka ma kashe shi ne kawai sai aka ji aka ce to shi dama haka ne yake cewa shi Allah Allah to yanzu ya kamata a je a kawo shi kuma a rushe masallacin aka je yana cikin sallah aka shako shi yana milai aka ce ka ba da labari in kaje eh ka ba da labari yanzu shi kenan aka rushe gidan da masallacin aka zo da shi bainar jama'a ga yaro dan karami sabuwar aihuwa yanzu duk wanda za a mai hukunci na kisa to ai yana da dama a ba shi zaɓi na abu ɗaya da zai yi to shi ne an ce sai ce yana so a ba shi dama ya je ya gama aihiyar shi aka ce inda wani ne an baka a gama yin jami'an tsaro ya je ya ce ummi ki yaye mu ki gafarta mu laifin da na miki ta ce ɗana da gina ya maka hal abada ita ba ta san ma me ke faruwa ba da ya zo kafin a kashe shi ya ce a bar shi kuma ya yi sallah aka ce baraka a biba idubu ma ya gama sallah sai ce ina yaron da aka ce shi ne ya yi cikin shi aka ce gashi sai ce to kai yaro waye ma'aifinka sai ce fula da ra'ayi wane makiyayin nan ɗan asako yaro ɗan karami ne amma sai faɗi waye yi wa uwar shi ciki aka samu da shi wannan shi ne na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda ya magana yana yaro karami sai annabi isa sai sahibul juraish sannan wasabiyun akhar da kuma wani yaro daban ta yi ya zamanto wannan yaron ne na ashabul ukhruz imam an-nawawi rahimahullah ya zo da bayanin a cikin littafin sariyadus salihin wanda ya koro zancan lokacin da ake kama mutane ana jefawa da wuta a wuta a tambaye ka wa kai imani shi rabbul gulam ko kuma kana sarki shine Allah in ka ce amanna bi rabbul gulam sai a jefa ka a cikin wuta idan ka ce a sarkin nan shi ne Allah ba ka yarda da rabbul gulam ba to shi kenan sai a gane ka an ce wata yari a uwa ce ta zo da ɗa a bayan ta ɗan karami tana goye da shi idan aka ce wata iman da shi sai ta juya ta kalli yaron saboda ita ba wai kanta ba tana larura ne yanda in har ta ce ta imani da rabbul gulam kin da za a jefa ta wuta da ita da ɗan gaba daya to an ce a nan gudun shi ma yaron ɗan karami ce ya ummi innaki alal haq kawai ki faɗi gaskiya don ki akan gaskiya ki kice kin imani da rabbul gulam din kaga wannan shine sabil akhir gaban da waɗansu malamai suka ainihin faɗa hadisin da imam bukhari ya rawaito shi da ma sauran malaman hadisi irin ibn abi hatim da kuma su imam muslim to yanzu annabi isa alaihi salam gashi nan yanda ya koro bayani ɗaya bayan ɗaya har inda Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya cewa bani isra'ila ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku shine kuma tafarki madadaci kuma Allah ya koro mana labarin da ya ɗebe kamna ya ɗebe tsammanin samun masu yarda da shi yake shela da tagiya cewa waye zai kama mashi su isa da addinin Allah aka samu alhawariyun kamar yadda muka ce waɗansu malamai suka ce matasa ne wasu suka ce wasu ne masu fararen kaya wasu suka ce a wasu gajeruwa mutane ne ko dai su wane ne dai waɗanda suka yi imani da shi ne suka ce nanu ansarullah mu ne za mu kama maka a taimaki addinin Allah tunda mun yi imani da Allah kuma ka shaida mu masu mai kauya ne zuwa ga Allah ma'ana mu musulmi ne kuma suka yi addu'a suka ce ya Allah mu dai mun yarda da kai mun yi imani da kai kuma mun yarda da abin da ka ainihin aiko annabi Isa da shi na linjila kuma mun ba annabin ka Isa alaihi salam da haka Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke masu shaidawa ko kuma ka hada mu ma shahidin malamai suka ce ashahidin shine ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ne masu shaida inda Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء shi yasa wannan ayar wata na Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wa manzon Allah Annabi ya ce mai karanta mana alqur'ani ya kai dan Mas'ud ya ce ya zan karanta mana alqur'ani kai kuma kai aka saukarwa ita Annabi ya ce ina so in ji alqur'anin na fitowa a bakin wani ba ni ba Abdullahi ɗan Masaudi ya kama karanta suratul Nisa har sai da yake aya ta 40 da nawa 41 fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula shahida ya kake garanin zamu zo kowace al'umma da mai shaida akan ta kai kuma zamu zo da kai ka ba da shaida akan wannan al'umma taka da haka al'umma da sallallahu alaihi wasallam ummatan wasda ummat ne ta kunu shuhada ala nas Allah ya aiko ta ne dan mu ba da shaida akan mutane da waɗansu malamai suka ce wannan addu'a da hawariyun suka yi sun nemi su ma a daga kololuwar dare da su zaman to kamar mu yasa faka tubna ba a shahidin Allah mu ma a rubuta mu cikin masu imani masu imani ko wanda suke daga cikin masu ba da shaida akan kowace al'umma in ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga adam muka tsaya Allah ma sai karanta aya ta gaba kenan ومكروا ومكر الله مم.
والله خير الماكرين ubangiji ta Allah ya ce wa makaru wa makar Allah wato sun shirya wa annabi isa makirci amma Allah madaukakin sarki sai ya mayar musu da makircinsu dan Allah mafi shine duk wani mai kulla kulla da kucin gwira to Allah ya fi shi shi Allah kyale ka yake abin da ka tsara sai ya maido maka kayanka rabin keta malam ba wace ce ka gina shi daidai kai eh saboda la'alla kai zaka fada a ciki annabi isa alayhi salam babu shakka bani isra'il sun mishi kulla-kulla da makirci wallahi na daga cikin makircin da suka wa annabi isa alaihi salam suka je suka samu sarkin zamaninsu shi kuma arne ne bai musulunta ba suka ce ga wani ya zo ana ce da shi isa ɗan maryama ya raba kan mutane sannan kuma ya zo ya ce addinin nan da ake da iyaye da kakanni ba addinin gaskiya ba ne ya daga cikin mummunan kalma wasu kace kuma ɗan zina ne ba ɗan asali ba ne a yahuda ne madama sun gari shari'a suka ce ba shi da aiki illa raba kan mutane kuma yanzu yana da yana so a yi tawaye ma a maka juyin mulki suka ƙarerayinsu suka gaya wa wannan sarki to da haka shi wannan sarkin bai gushe ba suna gaya mashi miyagun halaye na annabi isa wanda suka faɗi a bakinsu na cari da kage har sai da ya husata ya ce yanzu yana so a kawo mashi isa ko da rai ko ba rai ya ba da sammaci ko a kawo mashi kanshi ko a kawo mashi shi da rai ko duk inda aka same shi a gice shi wannan sun samu halarcin kisan annabi isa kenan ko ba tare da tuhuma ba dama kuma haka suke so shi ne lokacin nan suka baza mutanensu 'yan ta'adda cewa duk inda annabi isa ke an same shi a kai shi aka zo aka shiga gidan da yake aka tura wani wanda shi ya shiga da makami don ya kashe shi wanda ina ga mun ɗanyi bayanin kaɗan cewa a lokacin da suka kashe wannan bawan allah allah maɗaukakin sarki shi annabi isa yana barci ma allah ya ɗaukaka shi sama da shi ya yi sama da shi bayan an ɗauke shi kuma wannan ya shigo da suka zo suka kashe shi suka gicciye shi sai suke cewa sun kashe isa sai suke cewa to in isa ne muka kashe to ina wani idan kuma wani ne to ina isa shi yasa Allah mai ya karanta mana aya duk da yau ba za mu maimaita ta wanda Allah ta'ala ce wa'inda suka kashe annabi isa suna cikin kwakwanto ba su da yaqinin tabbas tabbas وإن za mu ji الذين al'arama iya hakuri tana nan gaba kaɗan insha Allah to da haka wannan shine ma'ana wa makaru wa makarallah sun shirya wa annabi isa makirci amma Allah ya mare musu sakamakon makircin da suka tsara masa wallahu khairul makirin Allah mafi alkhairi shine mafi alkhairin masu makirci duk wani mai iya kulla kulla ubangiji ta'ala ya san yadda zai bayar masa kayansa Allah kai mana maganin makircin makiya to sai mu je gaba aha إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا Mm.
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة Mm.
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Ubangiji ta lati iza qala Allahu ya Isa ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki yace ya kai annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya an samu sabanin malamai akan fasarar waɗannan waɗannan kalmomi guda biyu mutawaffika wa rafi'uka ilayya al-imam Qatada da waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan min al-muqaddimi wal ma'akhir wannan kalmomi guda biyu kaman an gabatar da wanda ya kamata a jinkirta ne kenan annabi isa alaihi salam Allah ya ce maimakon ka ce inni mutawaffika inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika zan ɗauke ka zuwa gare ni kuma zan sa ka barci kenan waɗansu malamai suke ga annabi isa alaihi salam an ɗauke shi zuwa ga Allah kuma an sa shi yana nan yana huta yana barci har lokacin da Allah ta'ala zai maido shi domin kalmar matawafika kalmar tawafa tana zawa a ayoyi daban-daban da ma'anar barci ba lalle bane ka fasara cewa Allah ya ce ni zan kashe ka kuma in ɗauka ka zuwa gare ni a zan ɗauka ka zuwa gare ni kuma in ɗora maka barci kamar da mun yi labarin annabi uzairu ko an sa mai barci shekara nawa ko an ce ya mutu shekara ɗari ashabul kaf su ma an sa su barci ne ko kuma an kashe su duk da yadda Allah ya gada ba dai su kuma shekara ɗari ku wazdadu tasi'a to shi annabi Isa alaihi salam Allah ya ɗaukake shi yana barci ko kuma ya ɗauke shi zuwa gare shi inni mutawaffika wa rafi'uka alayya zan sanya maka barci kuma in ɗaukaka ka zuwa gare ni wa wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma zan tsarkake ka daga sharrin wayannan kafirai da suka shirya maka da makida da kutungula waja'ilul ladina tafawuka zan sanya waɗanda suka yi maka da'a suka bika akan addinin gaskiya fawqal ladina kafaru suke da rinjaye akan waɗanda suke kafirai ila yawmul qiyama har zuwa tashin alqiyama da kalmar mutawaffika kamar da muka faɗa a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa huwa alladhi yatawaffakum bil وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم kaga بالنهار anan kalmar da Allah ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl shine ubangijin da ke daukar rayuwarku a cikin dare kaga ba za ka ce yake kashe ku da ba ma'ana barci kanan mutuwa ne inji malam Bahaushe ma ko malam Bahaushe ba Bahaushe kenan in ya wada wata kalmar da ka lalaba sai ganta a Qur'ani eh huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shi yake sanya muku barci da dare mafi yawa barci da dare ake amma da rana ma ana yi ko amma an fi yin shi da yaushe da dare sannan a wani gurin a cikin suratul zumar aya ta 42 Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusu الله يتوفى الأنفس حين موتها مهم.
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت مم.
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى duk irin waɗannan ayoyi suna tabbatar mana Allah yakan iya ambatan a wasu gurare barci a matsayin mutuwa Allahu ya tawaffal anfusu hina mautiha Allah shi yake ɗaukar rayuwar ɗan adam a lokacin da ya barci in ya ga dama sai ya kyale ka har abadan ba mai dawo maka da ranku ya ce da ya kwanta barci kawai da saka ga babu shi wallati lam taman fi manamiha wanda kuma Allah bai kaddara za ta mutu mutuwar ta ƙarshe a wannan barcin nata ba Allah sai ya aiko mata da ran kuma ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi addu'a idan ya kwanta barci in ya tashi zai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu ashe ba mutuwa waccan ba kawai ake cewa mutuwa a cikin alqur'ani ko hadisi kalmar maut tana iya zaman to barci daga annabi Isa wannan aya ba ta tabbatar da cewa ya mutu mutuwa ta har abada Allah ya sanya shi barci kuma ya ɗauka shi zuwa gare shi ne kuma zai dawo wannan shi ne aƙida ahlus sunna dan wata ran ka iya cin karo da wani ya ce maka ai ga inda Allah ya tare da ya sanya mutu a ga ayoyi da yawa da suka zo maganar mutu ba mutuwa bace ba wannan shi yasa muke nana ta wannan a wannan gurin to mu je karatu mu Allah ya ce waja'al ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama za mu sanya duk waɗanda suka yi maka da'a ya kai annabi Isa su suke da galaba da rinjaye akan waɗanda sun kafirce maka har zuwa tashin alkiyama summa ilayya marji'ukum sannan ku da su masu imanin da kafiran Allah ya ce makoma dai tana gare ni fa hakumu bainakum kuma zan yi hukunci tsakaninku hukunci na gaskiya fi ma kuntum fihi taktalifun a cikin abin da kuka samu sabani na gaskiya sai Allah ya ce fa ammal ladhina kafaru fa u'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirati wama lahum min nasirin ubangiji ta'ala ya ce ga yadda hukuncin yake wa ammal fa ammal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafircewa Allah idan alkiyama ta yi Allah ya ce fa'azibuhum za mu yi musu azaba azaban shadidan kuma azaba mai tsanani Allah ya baya Allah ya saba daga cikin su Allah bai san kafirci shi yasa Allah ya yi alƙawarin dukkan wanda ya mutu akan kafirci zai mutu azaba mai tsanani kai ba ma sai a lahira ba Allah ce fi duniya wal akhira anan duniya da kuma lahira domin azabar duniya tana farawa ga kafiri tun lokacin fitar rai shi mumini akan zare ran shi ne da tausasawa akwai ma wanda bai ma san lokacin da za a cire ran ba domin waɗansu malamai sun ce akwai wasu irin mala'iku na musamman idan za a cire ran mu'mini sai su ɗauko wani imash wani filme na aljanna sai su ajabi ya rika kallo to wannan kyawun na aljanna zai sa bai san lokacin da za a cire mashi rai ba karkai mamaki alkur'ani ya zo da kissar annabin Allah Yusuf alaihissalam lokacin da dan wani abin fa tsakanin shi da matar mai gidan shi ko sai matan gari suke waka suna ta imratul aziz tarawih da fataha nafsi ai matar sarkin garin nan ta nemi yaron gidanta karsha gaba ba ai soyayya ce ta kwashe ta dama muna ganin ta wata bacacciya ce marar sakara ta ce bari zan shirya muku makirci sai ta sa aka yi sanarwa cewa duk wani matar wani kyarkyar wani wanda yake shi ne a garin nan ina bukatar yi zo kasan matar ku zai kuma fure da maki ta gomi ta ce matar kowa ta zo tawa za ta yi saura shi kenan ta ce annabi yusuf ya zauna ya yi wanka ya yi ado tana so akwai wani lokaci in ya kai ya fito ya wuce gaban wa'annan matan falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina shikenan da ta ji wannan zargin da ake mata sai ta aika kowace mata ta zo kuma sai ta tanadi wasu malamai suka ce abin nan ya ke cewa gwandala fafa ya ke cewa komi wasu malabai suka ce a kamar miyar kuɓi ya ce ta yi gayya tana so a yanka mata miya wasu malabai suka ce a wani abin da ake yankawa da wuka ne a ci ta ce kowace ta rike a hannunta ta rike yankawa yanzu a irin wannan lokacin da ta ba su ita ba a lokacin take so yusuf ya fito وقالت اخرج عليهم yanzu kowace dauka a hannunta da abin yanka sai ta ce to fita ka bugin dinsu ka wuce amma me ya faru فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ya isa mana falamma ra'ainahu lokacin da Yusuf ya taba ado ya fito ya wuce gaban su subhanallahi ai kowace da hankalinta ya dauku da ganin annabi Yusuf shikenan wakatan aje sai suke ta yanki ya tsotsin hannunsu ba su san suna yanka yatsotsin hannun ba shi ne malamai suka ce idan kyawun annabi yusuf zai ya ɗauka hankali na mata su rika yanke hannunsu ba su ji zahahi ba ya kake kyawun aljanna idan allah ya sa mala'ika ya kama maka filim kinan na aljanna kana kallo sai a cire raba kuma san an cire ba eh saboda aljanna ai ta yusuf kyau ko shi ma kin nashi ai wani bangare ne na kyawun aljanna aka zo aka dan raba masa amma gashi alqur'ani yace falamma ra'aynahu akbarnahu lokacin da suka ga yusuf tsananin girman Yusuf a cikin zuciya da suka girmama shi ya sa wa kafa da adiya wanda suke yanke yatsotsin hannunsu ba su sani ba wa kulna hashin layi ma haza bashara suna ce ka mun rufe da Allah wannan ba mutum bane ina haza illa malakun kare wannan kawai wani mala'ika ne mala'ikan ma wani mai daraja saboda kyawun shi shi yasa muminai waɗansu da yawa daga cikin muminai Allah zai rabatar da su da kallon ƙawa da kyawun aljanna a cire musu rai ba su ma san an cire ran ba ha Allah samu samu wannan domin fitar rai akwai matsala wallahi ba karamin tashin hankali ba ne shi sa lokacin da wani ya rigaye mu madadin ka yi mishi kuka ka wa kanka kuka saboda wata gada ce wanda kai zaka tsallaka shi ya rigaye ka tsallaka ya huta ya wuce da ita wannan kai kuma a gaba zaka tsallaka baka san kuma ya zaka tsallaka ta ba balle ma idan aka waye gari mutum yana daga cikin mushrikai ko kafirai to fa tashin hankalin ba na wasa bane wajen fitare dan akwai wanda mala'ikun za su zo da mummunar kama da barazana da tsoratarwa su ce fito da ranka da kanka ka bamu a inda aka ce ɗauko ranka da kanka ka bada ku ai kasan akwai matsala ayoyin qur'ani kuma sun kawo ina shi yasa kafirci da shirka dukkan su waɗannan abubuwa ne duk wanda ya suke a rayuwar shi mutuwa ta same shi yana cikin su to ya shiga uku yasa Allah ta fa amal ladina kafaru fa azimu azaban shadida duk waɗanda suka kafirce ma Allah Allah zai musu azaba mai tsanani fi duniya wal akhirah tun anan duniya da kuma lahira da haka azabar duniya tana farawa a lokacin da za a cire maka rai in baka da imani ka shiga uku wallahi ga kuma azabar kabari azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawanta wa'azi ga sahabban shi akan azabar kabari har yake cewa inda a ce akwai wani mai tsira daga azabar kabari da sa'ad bin mu'az ya tsira amma gashi Allah ya jarabe shi waɗansu ayyuka ne wanda in ba mu bar su ba sukan janyo mana azaba a cikin kabari sa'ad bin mu'az wani mutum ne wanda manzo Allah ya ce istaddar arshur rahman li mautihi al'arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda an ce ya mutu saboda irin yadda yake amfani da amfanarwa yadda yake ibada kuma Allah yana son ibada shi da aka ce ya rasu har sai da al'arshi ya girgiza kai kuma ko sauran gidanka zai girgiza wani ma lokacin da zai mutu 'yan gidan shi ma murna suke musamman ka tara arziki ka hana su su wala su more kun ba tarbiyya suna ce Allah ya kawo ranar da giwa za ta fadi mu tana ma nawa aka yi waɗansu ke tara su ba da takuci ga wanda ya ba su labarin rasul baban su an yi a nan garin ba to shi al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwarsa kasancewar shi mutumin kirki mala'iku da yawa ne wajen dubu saba'in suka halarci jana'izarsa kai ana mai kashin kabari sai aga manzon Allah yana daji aka ce ayyar rasulullah a wannan halin kace murmushi kuma yace ai yan matan aljanna ne suke tarban sa'ad lokacin da aka mai shi kabari kai ko wallahi ko matarka ba za ta amshe ka ba matarka ma tsoron ka take in ka mutu bal ma idan ma ta yi mafarki a ran nan mafarkinka gobe ta sake mafarkinka jibi na uku ke ko in dai bata sha aƙida ba to sai aka ta gurin malamin tsubu ya yi laya tara ta dan karka zo ka ta hide ta sai ya ɓoye mata kurwarta kuma wallahi ta san in ka zo ba magana ka kai ta bane kai ma ba za ka koma ba waye za a sa wancan gurin ya zo ya koma kabari ha wallahi ba za ai ba wanda zai je gurin na kuma ya dawo ya ji shi akan kasa kuma ya koma a san shi ba wanda zai da haka ba daman ba wanda ya je da kai shi duk wanda gida kabari kai shi akai ko an taba gwada ma kabarin wani wanda aka ce a wanda shi shi ya shirya ya gina rami ya sa alkafa ne ya ce salamu alaikum jama'a mun mutai ka taba gani duk wanda gani wallahi kabari kai shi akai to da haka azaba ta Allah tun daga duniya tana farawa kafiri da mushriki da dan bid'a tun a cikin kabari daga daga cikin abin da ke janyo azabar kabari annamimanci mutum ya zama annamimi ya zo gurin wannan ya ɗauki magana mara daɗi ya kai ma wancan don ya haɗa su wannan yana janyo mutum azaba a cikin kabari to da Allah ya ce duk waɗanda suka kafirta zai musu azaba mai tsanani a nan duniya da kuma lahira wa ma lahum min nasirin idan Allah ya kama su da azaba duk duniyar nan in a duniya ce ba mai kama su gudunmuwa ya yi musu ai ko a nan duniya Allah ya kama ka da azaba ka kamu wallahi a kama ka da ciwon yatsa kawai ya ga wallahi ba wanda isa ya ɗauki mashi ka sha maganin saka ji shiru ciwon ya tsafa za ka iya fitowa kana yawo akan titi da ka ɗora hannun aka ka ji bai yi ba ka samke shi ka ji bai yi ba ka rungume ka wani ba azabar Allah wace ko aka ciwon haƙuri ya ɗora maka daftar kawai bakin shi ya ce ai kaza ai kaza in an yi Allah in bai gada sai ka ji shiru kamar an ƙara ciwon azabar Allah yawa gare ta wallahi kai ko talauci Allah gama ka da shi ai ya gama ka da azaba talauci wannan ba ai azaba ne musamman rayuwar yanzu ga abubuwa tashin hankali a gama ka da tashin hankali ko tsoro azaba ne a sa maka son wani abu kuma a hana ka abinci ma azaba ne misali ga mutum yana son mulki kuma ya kasa samu ai ya shiga azaba ko ko a sa ka san wata kuma ka rasa ta sai ka zuciya ga maza ta washe ka yi ta shan ruwan garas bai rage komi ka je ka a kwanaki an hada shan shisha a ce ka je ka sha sigarar ma ka ji ta karu ta ga shi ma azaba ne azabar Allah iri-iri ce idan ya ga dama sai ya kama ka da azaba nau'in daban-daban wanda yanzu ka iya samun matsala a cikin zuciya ta soyayya wani abin da ka rasa kuma a ce da kusa da warkar da kai ka je likita ka ce likita da wallahi daktar babu lafiya me ya faru wallahi tashin hankali ne da mini yana maganin tashin hankali abu mai sauki kawai baka kwaya ka sha kai barci in ka sha barci ne ka zama ya zai da kai ga gani daktar damuwa ce wallahi da bakin ciki kawai ba shi da maganin shi duk Allah ya rawa mutum azaba da wannan ballantana azabar lahira mu nemi tsanar Allah da ita to Allah ya ce duk wanda ya kama da azaba a ran duniya ko a cikin kabari ko ranar lahira in dai dalilin kafirci kafirci shi ne ga Allah wa malahum min nasirin ba su da mai ka musu gudunmuwa da dauki Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa amman ladina amanu أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين wa amman ladina amanu wa amilu salihan Allah ya ce amma kaga waɗanda suka yi imani Allah ka samu daga cikin su amma ba imani kaɗai ba ha, sai an yi aiki Allah ya ce wa amilu salihan suka biyo bayan imani da kuma aiki kyawawa aiki mai kyau shine ka rike tauhidi abu mafi girma daga cikin umarnin da Allah ya yi cikin kyawawan ayyuka babu kamar tauhidin Allah ka kula da sallah ka yi ƙoƙarin kyautata zuwa ga ma'aifanka kuma ka ba da haƙoƙin masu haƙi a kanka haƙin makwabta ne haƙin uwaye ne haƙin iyalai ne haƙin duk wani ma'abocin haƙi ka ba shi haƙin shi shi aiki mai kyau ya tuttura akan ba da haƙoƙi guda biyu ka ba da haƙin Allah kuma ka ba da haƙin bayin Allah idan ka ba da haƙin Allah abin da ya saura a kanka haƙin bayin Allah to wannan haƙin na Allah da ka bada ba zai cire ka daga wannan bala'i ba ranar tashin alkiyama saboda wajen biyan haƙoƙin mutane da baka bayar ba a nan za ka samu kanka cikin matsala dole ne ka yi ƙoƙarin ba da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayan Allah wannan shi ne aiki mai kyau kuma ka nisanci abin da Allah ya hana abu mafi girma daga cikin abin da Allah ya hana bawa sai aikata a nan dole kasa babu kamar shirka kakka yarda ka ba Allah shirka akan kasani ka roki Allah kuma ya gafarta ma shirka da kai ba tare da kasani ba haka addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ce Allah ina neman tsari gare ka daga in yi shirka da kai akan na sani ina neman gafarka akan abin da na shirka da kai ba tare da sani ba duk ta yadda zaka yi in zaka iya kai ba ma in zaka iya ba ka yi duk yadda zaka yi kadda ka mutu kana ma Allah shirka duk abin da yake da alaka da shirka da tsafi to hanyar jirgin kasa daban hanyar jirgin sama daban ka bar masu shi da shi wannan shi ne zaman ka lahiya kana da alƙawari tsakaninka da ubangijinka in dai ka mutu kana mai imani da Allah baka ma Allah shirka ko ana ha maza ha mata da yarda Allah sai ka shiga aljanna amma wallahi duk abin da kake wa Allah in ka mutu kana shirka to fa kai aikin baban giwa duk ibada ka ta zama aikin banza duk wani neman gafara da kai wa Allah shi ba zai gafarta maka ba dan ya faɗi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء aha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا Allah ya ce inna laha kusan shi ubangiji ta'ala la yaghfiru ayyushraka bi baya gafara ga dukkan wanda ya mutu yana mai shirka amma wa yaghfiru ma duna zalika duk wani laifin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi amma ga wanda ya so ko me yayi so sai ya gafarta maka mutum zai yi mutuwa yana saban Allah kowane iri Allah ya ga dama sai ya yi mishi kawai kai shi aljanna ko da ya mutu yana aikin wannan na saban amma wallahi duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to ya shiga uku ka in ma akwai yadda ake shiga sama da uku ya shiga don ya fada da fadar wanda babu irin shi amma duk wani laifi wanda ba shirka ga Allah ba to Allah yana iya yahe maka shi Da haka duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to ya bace bace wan batan da ya nesantar da shi daga rahamar Allah Allah baya sassauci baya ɗaga kafa akan duk mutumin da ya mutu yana mai shirka shi yasa ya daga cikin imani da Allah da yin ayyuka nagari ka nisanci shirka ga Allah subhanahu wataala ka yi riko da tauhidin Allah to duk waɗanda suka tsaya akan tauhidi suka mutu ba sa ma Allah shirka Allah ya ce fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu wuladansu eh Allah zai batse ba abinda bai kai ba sai Allah ya batse sai ka shiga aljanna Allah kai mu aljanna Allah ya ce wallahu la yuhibbuz zalimin Allah baya son azzalimi Allah bai san mi azzalimai waye mafi zalunci a duniya shine babu kamar mai shirka da Allah kalmar zalunci idan zaka bata fassara ta farko dauke ta a matsayin shirka dan babu zalunci kamar shirka Allah ya halice ka shi kadai kuma in ka tashi wajen bauta ka ce ba shi kadai ba babu zaluncin da ke wannan ka ɗora abin da bai dace ba Allah ya yi takawa misali akan munin shirka haikata kamar kai ne ba a ce kana da bawa yanzu wannan bawan naka zai zama daidai da kai da shi akan dukiyarka fa antum fi sawa ko zama daya ko ba gane da abin yake yaron gidanka ne dan boyi boyi ka dauka shikenan sai ce to mai gida dai yanzu abin da nake so da kai eh tunda ka gani Allah ya baka kana da dukiya a cikin kwantikinka ni da kai ya kamata yadda kai nima a yi zaka yarda in ka ciro shak ka cika 'yan miliyon shi ma sai ya ciko ya ciro ya cika san samil kuma ya je ya dauka zaka yarda kana da mata in ka je wancan ɗakin shi kuma sai ya je wancan zaka yarda haka wa Allah ya masa zamana yace kaman bawan kare da kake da shi kuma a cikin abin fima a cikin abin da ka mallaka kuma wai ya zama yace kai da shi duk daidai da daidai kuke zaka yarda da wannan ta wata hanya zaka yarda da wannan yaron gidanka ya zamanto dukiyarka yadda za ka yi haka zai yi iyalin gidanka yadda za ka yi haka zai yi wa zai taɓa yarda da wannan shi yasa Allah baya yarda da shirka duk abin da za ka kiristanci shirka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai ba zalunci babba kamar shirka shi yasa Allah ta'ala ce allazina amanu wa la yalbisu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba a nan gudun walaye ba su imanin bi shirki kenan ba su haɗa imanin nasu da shirka waɗannan su ne suke da amunu su suke da sikirici daga Allah da tsaro daga Allah da zama lafiya wannan aya ta tafka daga cikin sabon manzon Allah suka suka ce ya rasulullah ai babu wani a cikin mu illa yana haɗa imanin shi da zalunci annabi ya ce ba ku fahimci abin da Allah yake ne ba ai zalunci shine shirka ku karanta cikin suratul luqman da Allah ta'ala ta inna shirka la zulmun azim lalle shirka ce zalunci mafi girma to shi yasa Allah ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mushrikai Allah baya son zalimi Allah sai ya ce zalika ratuluhu alayka ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم yanzu Allah sai yake magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika haka nan natluhu alayka min alayat muke karanta wannan littafin a gare ka ya rasulullah ko kai mai sauraro na daga ayoyin Allah ɗaya bayan ɗaya wa zikril hakim da kuma wani gargadi wanda yake kumshe da hikima da wani ambato wanda yake kumshe da hikima shine alqur'ani mai girma za ga sha'anin alqur'ani akwai hikima a ciki Allah ta'ala ya fahimtar da mu alqur'ani sai Allah ya ce إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم Mhm.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Ubangiji ta'ala sai ke ba da labari dangane da halittar da yawa annabi Adam da annabi Isa alaihissalam duka suna daga cikin ƙudurarsa da ya ƙaddara wa kan shi abin da ya ga dama kuma ya zartar da shi da ya tashi halittar annabi Adam alaihissalam sai ya halicce shi min gaira abin wala umin babu uwa babu uba khalaqahu min turabin sai ya halice shi da ƙasa kadai kuma ya ce mishi zama kuma ya zama da ya tashi halittar annabi Isa alayhis salam sai ya halice shi ta hanyar uwa amma ba uba shi ma ba wani kusanta juna aka yi ba kawai Allah ya ce wa annabi Isa zama ma'ana cikin shi ya zama a cikin ma'aifiyar daga busa kawai sai ciki ya samu ciki na wata tara sai naƙuda kuma sai aka aihe shi kenan yanda Allah ya yi halittar annabi Adam ba uwa ba uba haka ya ga dama ya halicci annabi Isa ta hanyar uwa ba tare da uba ba kuma ba ɗan shagu ba ne shi yasa Allah yake gaya mana inna masala isa inda Allah lalle halittar annabi isa a wajen Allah yanda Allah ya samar da shi ta hanyar bangaren uwar shi ba tare da uba ba to kamar sali adam kamar yanda ya halitta annabi adam ne kuma ba uwa ba uba khalaqahu min turabin shi annabi adam mun halitta shi ne laka ce aka tattara ta guri daban-daban shi yasa kake ganin mu waɗansu baƙaƙe wasu jajaye wasu farare-farare zai gane kowanne a cikin jajayen ma akwai ja ko a cikin fararen ma akwai farare a cikin baƙaƙen ma akwai baƙin wulif ko baƙin irin zaci haka ne haka ne to saboda an ɗauko ƙasa ce ta wuri daban-daban can an jimko can an jimko wata ƙasar tana da laushi wata tana da baki wata tana da haske wata tana da haka ne aka tattara gaba ɗaya duk yadda kaga mutanen duniya kowa asali uwa ɗaya uba ɗaya ne amma abin mamaki sai ga wani fatan shi daban taka daban idan kun gamu in za ku yi magana sai dai a irin na kurabe kai baka jin yaren shi shi bai jin naka wani kuma irin fatar ta kuma iri ɗaya amma kai baka jin yaren shi shi baya jin naka Allah gwani kenan kuma ya halarci kowa kamar shi daban in ka ce wani da wani kamar su da hada su guri guda ka kalli su za ga ba ɗaya ne ko da kamar ta kai kamace kowa ya yi magana za ga irin wanda yadda wanda ke magana waccan magana shi ba irin ta yake ba dan Allah ya nuna muku shi gwani ne ya halarci mutane kala daban-daban saboda mi asalinsu kuma daga wa daga annabi adam alayhi salam shi ko adam da mi khalaqahu min turabin Allah yace mun halarci annabi adam ne da laka ko ƙasa ta guri daban-daban aka hada sun qala lahu sai Allah ya ce wa annabi adam kun zama fa yakunu kuma sai ya zama aka halarce shi aka ajje shi aka ce wato mala'iku su zo su kalla suka kalle shi an ce malaman tarihi suka ce wajen dan ne ya zo ya danna ya tsaci a cikin ya ce kaga wannan abin da aka mashi a gaba wannan abin akwai matsala an ce wani garin da aka samu cibiya Allah wa'ala bi sadi hadil galam da garin da aka samu cibiya wanda ya kalli a cikin ya ce babu guri mafi sharri a cikin wannan halitta kamar wannan ai ku haka ne ko galibi ai saboda cikin nan ne ake halaka kai dai ka samu dai zai kai dai ka ci mai dadi yake halal yake haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam babu wani abu da ya rataya a jikin shi mafi shari kamar ciki wata jaka ce mafi shari kake rataya da ita idan baka bata matsala in ka bata ba ba zauna lafiya ba haka in hashe dan ne ya kalli wanda ya ce wannan abin ya fi kuma aka ya gaskiya ko cikin nan akwai matsala Allah ya sa mu karfin cikin mai zama halar muke samu shi to Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam da ƙasa kuma kowane mutum daga jikin annabi Adam ne ya fito saboda ana halitta shi sai aka tsaga jikin shi aka ɗauko ƙashin hakarkarin da shi kuma aka ƙera matarsa Hawa shi yasa annabi yake cewa su mata an halicce su ne da kashin hakarkari duk jikin halitta in akwai wani abu wanda ya fi karkata babu kamar wannan kashin na hakarkari in ji masu Allah sau da haka ba yadda za ka iya iya meke shi annabi ya ce in kace za ka meke shi sai dai ka karya karya haifa shi ne sakinta kara ba da ba za a yi mace ta yi maka abin da kake so ɗari masa ɗari in yau an zauna lahiya ta gobe kai da ita sai dai haƙuri annabi ce lau asanta ilahin da dahara da za ka zauna da mace tun daga aihuwarta kana kyautata mata har ta girma har ka aure ta har ku tsufa ɗaya rana in ta ga wani abin da bai birge ta mutane kai ta ce ma ra'aytu minka khairun qattu ni tun zaman da muke da kai ban taba ganin alheri ba wannan ba abin mamaki bane gare ta manzo Allah ya ce za ta iya faɗi maka haka ya ta faɗi maka haka shi yasa sun suna da rauni ku tausaya musu kada ta ce sakanni ka ce za su keke a kai ma ka zama mace kenan kai ma ka zama mace yake ce an ba a saki ni wallahi ba na saka ba ka birge ni ma ni in na kalle yake ce wallahi ni kuma in na kalle yake haba daga ke sai rijiya ba ma ke ga ta riga yake yin dariya ma Allah su su ce da take sauyawa kamar hawainiya wai wani ne ba ta yi ta kai shi kara gurin sarki ta ce kawai sai ya sake ta akai akai ya sake kawai ta ce ya sake ta me ta ce kawai ya sake ta da ta matsa sai ta kai ran kere ne na sake ta a ba ta takarda kawai ta wuce da kuka ta ce sarki kuma a gaban naka ya sake ni kana gani ba a gaban naka kawai ta fara kuka eh da sarki ce na mai da auren ta kuma ta fasa eh ai da su aka mai saki wallahi maza da kun sa saki wallahi in ka ba ta haushe ta sake ka sau dubu eh dai kai da zaki yasa manzo Allah ya ce mai hakuri da su yace kuma mafi alheri a cikin mu wanda ya fi kyautata musu wanda fi kyautatawa mata shine mafi alheri a wajen Allah manzo Allah ce ni na fi ku kyautatawa zuwa ga iyalaina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga cikin annabi adam ne aka tsaga shi yasa kace ganin macen nan da zaka aura fa wata ba yaran ku ɗaya ba ba gidan ku ɗaya ba ba dangin ku ɗaya kai komai naku ba ɗaya ba amma sai Allah ya haɗa soyayya tsakanin ya taji duk duniya so take ta bar kowa ta zo gurinka ta zauna ta bar yayinta ta bar karnuwanta ta bar uwarta ta bar ma so take ta zo ko da ba ta jin hausar ka tunda kai take so ta yarda ta zo gurinka ta zauna kuma ta bar duk abin da ta saba kuma ta bunaka wannan da kamata a tausaya musu ba ya kamata a tausaya musu wannan da haka malamai suka ce idan ka auro mace to ka zama ta kai ne baba kai ne ma'aifiya kai ne gora kai ne wa kai ne kane na san wani an fasara mai zai gane ko lokacin da take gidansu duk wata bukata an tashi wa take cewa ya mata babanta to kai ba idan ka aure ta to duk wata bukata ta kai ne maganar ta ta surru sosai idan ta tashi wa take gaya wa uwarta to kai ma ka zama ta duk wani sirrin matarka ka bata kofa ta zama tana da dama ta gaya ma damuwarta da sirrinta idan ta samu wani abu na shawara da ba ake yi da gora to yi kokari ka zama kai ne duk wata shawara kafin ta ga kuma ta gora da kai ne zafi yayin ta da karnuwa mai take da su wasa abakan wasa ne da ba'a da zolaya ko to kai ma mata ka yi kokari ka zama to kai ne abokin wasa da zolaya da ba'a kai ka zama ka zo cikin gida hmm tana magana kai da Allah kin sha kai na ni barni waya kake kawai kai salula a an samu za ta je ta yi waɗansu yayu da karnuwa wanda ba kai ba idan baka zo mata gora ba to za ta yi wata gora wanda ba kai ba idan kake zo mata uba duk wata bukata in ka in ta faɗi ma banka yi sai ka zaburo mata wallahi za ta nemo ne mata ka san ko a akwai matsala ko idan baka yarda ta gaya maka sirru to ha yanzu dole za ta nemi wata uwa ko uwa tana ko ta tsohuwar najadu duk wata matsala ta riga mata ce damar na gaya miki ai ku ba ku ji ai ba ku yarda yan zamani ai Allah ma ya ce tashi in tayaka ce babu kaka take ce Allah ya ta shin taya ka me kenan ai sai an tashi tsaye kaga daga nan an samu matsala sai ka ga ka da tauhidi da aswaki da gemu ga zama a sawun gaba amma an ka laya an samu ka a matashin kai baka sani ba laya karkashin shin ka baka sani ba abin da zaka ci an bada shi daga wani garin magani baka sani ba laya duk yawai saboda ka ki yarda ta gaya maka matsala ta je ta gaya wa ta dora ta akan wannan wajen wannan wani karatu ne mai zaman kashi kai dai na baka baki da ka nemi fassara ka zama in ka aure mace ka zama kai ne mata baba kai ne ma'afiyarta kai ne wan kai ne kare kai ne gora kai ne kaka duk wani wanda take da su a da tunda ta bar su yanzu ka zama kai ne su kuma wallahi zaka iya zaka iya zaka iya wata rana kawai a rika raha wata rana a rika tattaunawa wata rana kuma ka rike huska kawai dam yau mai gida Allah ce ba ai yau ina ba wasa ba wasa nage kina kaza kina kaza wannan sai an bari kaza da kaza in kina so azuna la wallahi ba zan yi ba sai an bari kawai kai wuska ba haka ne ba haka uban yake mata kuma tana tsoron shi ko bata tsoro kai ma zama haka nan wata ran kuma sai ka zama kawai abun wasa ka zama abun wasa eh mana ka yarda a rika wasa a rika yako kowa wani dan raha shi yasa wani malami yana karantar da mata sai yake ga musu usulubin zama da namiji idan mijinki ya zo ki tarbe shi wata ranki tsalle ma ki kama wuya shi ya kono da bai zuwa makaranta shi ba ta shi da bata zuwa makaranta kun bata wannan yanzu to har zuwa makaranta aka bata darasi ya zo daga kasuwa san da zuwa mai ta zabura kawai ta tsalle ya ta kama wuya ta rungume shi sai ya kwance kwance kwashe ta da mari ya ce yanzu asirin da ake yi kuma yanzu har ta kai yau haka za a bai shi ita ta ke wani asiri shayaki wani asiri ne a yau ai wasu mazan da matan haka ake zaune shi bai raba da ita mutane da shi ba haka ne haka ake saboda jahiliya ba nishadi a rika nishadi wata rana a rika wasanni a rika raha a rika tattaunawa a rika shawara wata rana kuma a yi wuska kawai ran nan ba dama ran nan kawai bulalace ba fata bugu ba shi wani lokacin da ka zana mutum da bulala wannan bulala ta harshe ta fi zahi saboda wani malami ya ce raunin da aka maka shi da bulala ko da sanda ai warkewa ke amma raunin da aka maka da shi da harshe fa bai warkewa eh akwai magana da za a gaya mutum ya fi ka zana shi wallahi amma duka wannan ilimi ne mai zaman kashi yasa waɗansu ƙasashe irin su malaysia saurayi ba a mashi aure sai an ba shi farmi sai kaji an baka darasi akan zamantakewar aure sai an gwada ta ko za a daura auren shi kuma ita ma haka nan ita ma za su ta makaranta sai ta yi karatu an ba ta horo akan aure da kuɗi shi yasa sai ga su auren su ba a rabuwa amma muha mutum zai yi wajen shekara biyu na tara kuɗin arme ya yi arman bayan sati ɗaya ka ganshi yana huska kana an goka sha ƙamshi shi ko yana huska gidan ba daɗi wuya ya ɗauko ta ba tarbiyya kuma ya rasu yadda zai yana tunanin kuɗin da ya kashe ba waye waye da sauransu saboda ba tarbiyya shi yasa sai a yi ta auren kuma ba a zama su sai an yi horo ne sai an ba ku tarbiyyar aure tukuna kuma mu ma haka ya kamata tun da mu musulmi ne Allah sa ba gwamnati ta bude wato ɗaukar ta ta neman aure mu dai za mu ba da gudunmuwar mu darasin farko zan sa ka zama mata uba ka zama mata uwa ka zama wa ka zama kare kuma wallahi zan maka bayani kuma za ka gamsu insha Allah kaga a wannan mako ai ina ga an an je kwandicin zaka ci eh insha Allah inda za mu rike wannan to ana samun sauki Allah ta'ala dai ya taimaka mana ubangiji ta'ala ya samu dace addinin musulunci komai yana da shi wallahi sakaki ne kawai muke wallahi komai akwai shi a cikin musulunci mu dawo karatu Allah ta inna masala Isa inda Allah ka masali Adam muka zo bayanin a jikin shi aka halarci matar shi kawai da ya tashi ya ganta gata nan wata Hawwa'u mai kyau ya daga hannu zai dawo haka ta dakata sai ka bada sadaki kai kuwa sai da sadaki mana daga jikin shi aka halarta amma kace kai ya taba ta sai ya bada sadaki to kai kuma ha kagarkaca wai takalmi ba sai shi sai an gwada ko a zama wani yare da lega suke aiki da shi a kan abin nan wai auren ta amma wai sai an gwada a gani wani haramun ne wallahi mutunci ya riga ya zube ina tanabi adam da matar shi hawa Allah madaukakin sarki ya ce mun halice shi ne min turabin sun maƙala hukum fa yakun muka ce mishi zama kuma sai zama mu je gaba mana alhaqu min
alhaqu min rabbika rabbika fala takum min almumtari yanzu Allah da ya zano wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin waɗannan annabawa na baya da kuma kissar Maryama da renar da aka yi mata da kissar annabi Isa da sauransu hal ya zo labari akan annabi Adam sai ce alhaqu min rabbika duk abin da ka ji gaskiya ce wanda ta zo daga ubangijinka ya rasulullah bala ta kunan na a wani gurin na yace bala ta kun milar mutane ne kadda ka zama daga cikin masu kwakwato duk abin da ka ji Allah nan ya faɗa haka aka yi shi kuma haka ne gaskiya ce kuma ta zo daga Allah kar ka zama daga cikin masu kwakwato akan abin da Allah ya baka labari magana ce ta gaskiya sai Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم شيكنا يهودا باي منزو الله يبار labarin da Allah ya bace na alqur'ani ga al'ummar musulmi na duniya da wanda babawa suka zo suke neman jayayya da annabi akan annabi Isa ba haka yake ba di yanda ya faɗa ba haka bane labarin ba daidai bane shine Allah ce to ba man hajaka duk wanda ya nemi ya jayya da kai fihi cikin sha'anin annabi Isa alayhi salam min ba da ma jaka min ilimi bayan abin da muka karanta da kai na ilimi na gaskiya to yanzu kai mubahala da shi me mubahala fa kul ka gaya musu in har labarin annabi Isa da Allah ya kamo a cikin littafin alkur'ani ba haka yake a cikin littafin ku ba to ta'alau ku zo ku zo ku tattaru ku zo kuma idan kun zo ba ku kaɗai ba na da'u abana ana mu musulmi za mu kira da mu da 'ya'yanmu musulmi kuma ku kira 'ya'yanku waɗanda suke yahudawa kenan ko na mushrikai kenan da abana ana wa abana aku mu kira 'ya'yanmu maza mu zo kuma ku kira 'ya'yanku maza wani sa'a da wani sa'a ku kira matanku mu ma mu kira yau namu a taro guri guda wa anfusuna wa anfusakum mu mu zo matan mu su zo ɗiyan mu su zo kuma ku zo matan ku su zo ɗiyan ku su zo a taro guri guda sun mana bi ta yin sai mu yi ibtihari ma'ana sai mu yi mai la'ari mine da zami abinda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani kaza ne ko kuma idan kuna musu akan abinda Allah ya ce akan sha'anin annabi Isa to mu daga hannu mu yi addu'a yaya za mu yi adal faraja Allah aratallahi alal kazibina mu sanya addu'a ta mu ce Allah ta'ala ya tsinewa makaryaci ai wallahi take da manzo Allah faɗa ka suke da suke kafai wallahi kalbu kuskura kuta an kuka kuskuta an an wannan ya ga in ya riga tsine muku albarka shikenan ta kuta kare haji matsiya ta kenan ashe kun san ba gaskiya kuke ba sun yi jayayya sun ji an ce a fito a yi tsinuwa kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda sun huto da gaba ɗaya Allah ya kwashe musu albarka su da zuwa su halabada domin wannan labarin da Allah ya gaya wa annabi Muhammad shine labari na gaskiya shi yasa ce inna haza lahu wal qasasul haq al haqu min rabbika kun fala takuna min al mutanin kada ka zama daga cikin masu kokonto shine magana gaskiya daga ubangijinka da haka Allah ce inna haza lahu wal qasasul haq wannan shine kissa ko labari na gaskiya wa ma min ilahin babu wani wanda ya cancanta abota masa a matsayin abin bauta illallah sai Allah shi kadai Allah kadai yake ya bauta ba wani bauta ba bauta wa shehu ba bauta mala'ika ba bauta wa rana ba bauta wata ba bauta aljani ba bauta wa saniya kowa ba bauta ba bauta wa shedan wa ma min ilahu illal babu wani wanda ya cancanta a mishi nau'in bauta illallah sai Allah shi kadai wa inna allaha lalle ku sani ubangiji ta'ala lahuwal aziz kuma shine mabuwayi Allah buwayi ba abin da ya gagara Allah Allah shine al-aziz mabuwayi kuma al-hakim wanda yake da hikima cikin sha'aninsa cikin sha'anin Allah akwai hikima duk abin daga Allah ya hikima ce kar ka yi tsammanin dan Allah ya jarabe ka da talauci baya son ka da hikima ce tana inda an baka kuɗi ko gurin wa'azin da baka zuwa kaga masu kuɗi anan ina bai ina da ya mallaki miliyan ɗari a ai akwai yau hikimar Allah ta da ya kyale ka haka kake ta bugawa abin shiru eh mana kake zaman dan kare mu wani matsayi babba baka samu ba akwai hikima da Allah ya kyale ka dan irin wani matsayin an baka tana yiwa addini na Allah ma baka yi ba gaskiya Allah yana koye kullun yana fadin Allah yakan koye alheri karkashin damuwa ka daina damuwa da dukkan abin da ya same ka sau da yadda ke ka misali wani datti da ke ba abin da ya taɓa faruwa gare shi na bakin ciki ya yi bakin ciki illa kawai farin ciki yake zo mishi nan da malake ka misali balaguro ta shi da iyalin shi suka tafi ƙasar saudiya kuma da suka je ana dawowa kun san lokacin ana shan wahalar samun jirgi ko to za a dawo an sha wahalar jirgi wadan kwana biyu a iyakar an samu jirgin sai da aka shiga matar sai ta ce kawai ita wata mance kayanta a waje in kika kuskure kika huta ba mu da jirgi tace ita wallahi ta dauko kayanta akwai da ba ko babu idan ya mata tasabka ita kare ya za ta dawo ai ya rasa mata ko in ya kuma ya sabko ha sun rasa jirgi ka sako jirgi ko minti ɗaya ka kara sai ka kara dolar ɗari ta ko za a za a baka shanje kin cikin ka yanzu yarsa yanzu kawai ya ga idan abuja kawai ta hutu kawai shi ma hutu ya biyo ta ta zo gurin kata ta tsaya shi ma ya tsaya kalki sai gwal jirgi ya tashi bayan awa guda aka ce jirgin ya faɗi ba wanda ya fita ya ce wala shi tun daga wannan ba a taɓa jarraba shi da wani abu da damuwa bai damu da abin da ya zo ga akwai dama sai ta wannan alheri ne to da ba ta san da suna ina jirgin ba wanda ya fita kai ya za shi a tsammanin shi akwai wani alheri to a rayuwarka gaba ɗayan al'amarin ka sa shi haka da kaga Allah da baka dora abin da baka ce alhamdulillah kai hakuri kawai kace alheri ne eh wallahi shine zaman ka lafiya kaga ashe inda bata bata mishi ran nan ba da babu su amma sai aka jarabe shi ta hanyar mantuwar kai ashe jarabawa ce ta alheri sauran ku gaba daya babu su jirgin ya hadu kurmus sun kone da kanshi ne yake mu yace shi bai taba samun kanshi a cikin wani yanayi ne ya nemi wani abu ya rasa bai damu kawai farin ciki yake ya san akwai alheri a ciki saboda shi kada ya gani ya ka ko bai ga ba ya ga kadmana wannan yana daga cikin hikimar ta Allah Allah da yake ta shi huwa alhakimun ne wa alaziz ne kuma alhakimu ne cikin lamarin Allah akwai hikima mu diba shi anan Maryam da muka bada kissa ta anan baya ka diba ga gani har ta samu kanta ta samu kanta cikin lokaci kadan wanda ciki ba ciki na wata tara har take ta ya wailati laita ni mutu qabla haza ko idan ma na mutu gabanin wannan bala'i bai zo ba kaga abin da ga mutu ya ne mutuwa ai ba karamin bala'i bane ashe bata san ba annabi ne a cikin nata annabi ne annabi ne daga cikin annaban Allah a cikinta illa ta san ta bukaci ta mutu wanda zai annabi akwai alherin da yake wannan amma kaga a lokacin gani take mi ta shiga matsala ta shiga damuwa har take neman ina ma ta mutu gaba da haka abu bai faru ba wa kuntu nasiyan mansiya dan ta zama wani abu wanda an manta da shi to shi yasa a rayuwarka ta mai imani da Allah musulmi komai ka san akwai hikimar Allah a cikin shi inna Allah azizun ko lahuwar aziz Allah mabuwa ne hakim mai hikima ne sai Allah ya ce fa in tawallaw fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin yanzu fa in tawallaw idan su yahuda suka juya ba suka ki yarda ai ba hala to fa inna Allah alimun ka sanar da su cewa shi Allah madaukakin sarki masani ne bil mufsidi daga mabannata domin su mabannata ne Allah ta'ala kaka samu cikin bayanka mabannata ka samu daga cikin bayanka masu gyarawa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka samu cikin bayanka wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadu mu gabaki da duk wanda yake da damuwa Allah ya yi masa duk wanda yake da bukata Allah ka biya mana bukatun mu subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kalmar mace da yan uwa na Falastin mu rika sa cikin addu'a Allah ya taimaka musu Allah ya gaza musu wa alaikum assalam wala lala ina sa an yi samun bayani game da magana annabi a jikin da aka